da tambayoyi da yawa cikin daren nan amma dai wannan sai an ba su hankali wane ne shi Ibrahim yaya alaƙa ta da manzon Allah ta kan yaya tafiyar shi da manzon Allah ta kan akan haka Allah ya rasu
نعوذ الحق والتاكيد والإرفان برهام هو لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله أوليت الآية الكبرى رسول الله برهام هو لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله لك الحمد تكون يقول فضل الله ترحم ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله أيا لو سبحان أنت المغفي إلى الله ربي لأني نليق لبعض الزوج وإما رجيتها أقرأتها فإني أسير بعين الهوى تقول لمع من لقاء الهوى ومن كان زاله قد غوى وأنت الذي تنقذ الغاوية ومن قد أتاك بقلب سليم ولا شك آب لكل نعيم ففاز بحب الرؤوف الرحيم ومن دعي معك يكون ناجيا ومن كان رعاك بيوم العروبة والاثنين قد بعد عن كل هوبة ولله وأنت كثير المكتوبة وللسجدان فقل عليا وما خاب كف الذي قد أتى فدينة كولا في هذا الفتى بما ذاك أتى وحتى متى تزور الطبيبا غدا شافيا ويضرب الأكمه والأبرص بقلب مريض فكن أهرسا على دور شيء الذي ما عسى ولو لم يقع حبه كافيا قديم النبي خاتم الأنبياء خليفة الناتم الأولياء فعرف وعجر له دانيا لنصرتي حامدا ما هي ودينتي حبه دائما فكان مئي إذا نائما كذا في القود أو قائما أنادي فرهام كن كافيا صلاة الإله على أحمد وآل وسادي إلى الأبد وكل الحديث إذا سيدي رضا الله أن خاتم الأولياء هو لا إله إلا الله أقول لسيد الياسي أنا تهوى لباسي لتأكل فرد الياسر فلذري الشيخ الياسر ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والدا ياسر تكون بذاك لباسا تنل ما لم ينل إرسا له تسريك بالناس ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله إذا ما دعا إخواني أرادوا شيخ تجاري ميت على الفعلي جوادي أو إياسي ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله العظيم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shugabanni masu girma manyan shekalai halifofi da mukaddamai jagorori cikin shanin Allah ‘yan uwana almajirai muridai masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai iko mai baiwa wanda cin kansa da baiwarsa ya fi ƙarfin ƙididdigewa Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a haƙƙin ni'imomin da ya mana yana cewa wa in taquddu ni'matallahi la tusuha da za ku zauna ba ku da aikin sai lissafin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku ba za ku yi riba sai ku ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da mu daga babu sannan kuma ya yan adam masu girma da daraja a wajensa muna wani ƙasar na bani adamu hakika mun girmama ɗan adam kafin kuma halitta ɗan adam ɗin an yi lokacin da babu shi hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mabsura an yi lokacin da babu da ake ce ma ɗan adam Allah subhanahu wataala ya samar da yin ɗan adam bai yi mu wata halitta daban ba sai yi mu ɗan adam masu girma da daraja ‘yan adam ɗin ma hawa-hawa ne, akwai tsayirul bariyati akwai sharrul bariya. Tsayirul bariyati su ne masu imani, waɗanda suka san Allah, kuma suke girmama Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kuma suke ɗa'a ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah ya yi mu a cikin tsayirul bariyati. Tsayirul bariyati masu imani, masu imani akwai su a kowace al'umma. amma kuma Allah ya ƙara girmama mu ya mu cikin al'umma kuma sayrul bariyati ma'anar sayrul bariyati nan shine sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake jinjina da girmamawa ga wannan al'umma ta sayyidina rasulullah da faɗarsa mai tsarki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kun zamo biyayya al'umma wadda aka taɓa fitarwa a cikin mutane kuna umarni da aikin alkhairi kuna hani ga abinci kuma kun tabbata akan imani da Allah sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan zaɓaɓɓe al'umma dai da ya yi mu wadda yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا haka muka sanya ku zaɓaɓɓe al'umma zaɓaɓɓe al'umma ita ce ranar tashi alkiyama za ku shaida akan duka al'ummatai ma'ana tsakaninsu da annabawa ranar tashi alkiyama a ran nan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai tambayi annabawa kun isar da saƙona annabawa su ce ya ubangiji mun isar sai ya ce to ku al'ummatai an isa muku da saƙona sai kafirai su ce a'a ma ja ana min bashiri wala nadiri mu ba wani manzon da ya zo mana ba wani wanda ya zo mana ba wanda ya zo mana sai Allah ta ce to ku kun je sun ce ba wanda ya zo musu ba wanda ya zo musu haka Allah zai ce ma annabawa to anan dai ne sai Allah ta'ala ya ce kuna da shaida akan cewa saƙon da na ba ku kun isar annabawan Allah ga baki ɗaya su ce muna da shaida waye shaida ku shaidan mu al'umma sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatu muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam to a lokacin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su zo su yi shaida watan cewa annabawa su kisar da sakon Allah bayan haka sai kafirai su ce to ya za a yi waɗanda ba mu yi zamani da su ba su yi mana shaida in dai ba shaidar su za su yi ba Allah ta'ala ce to ku kun ji kun yi kun ba da shaida an ce ba a yarda da shaidar ku ba ko kuna da mai taskiyar ku irin yadda ake yi a kotu al'ummar maza Allah su ce eh muna da mai taskiyar mu wane ne shi ne sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taho ya ce ya ubangiji duk abin da suka bayar na shaida a gare ni suka ji ya ubangiji ne kuma sai ka sanar da ni Allah ta'ala ce an gama شين ما له كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يقوى har yau zaɓin da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi mana bai gaɗe ƙare ba sai ya sanya mu ya ƙara zaɓin mu ya sanya mu bayan ya yi mu a wannan zaɓaɓɓiyar al'umma sai ya sanya mu kuma almajirai watan mabiyan khatmul wilayatul muhammadiyya magajin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama jinin manzan Allah sallallahu sallam shine shugabancin waliyan Allah shine maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu sahibul qurbi wa tadamu babu kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda zama almajiri Sheikh Tijani radiyallahu anhu ya ishi girma ya isa daraja waliyai ke fata suke buri ina sun zamo almajiran shehu kujanar radiyallahu anhu ga makami ga matsayi ga komai amma abin da suke buri ina ma sun zamo almajiran shehu kujanar radiyallahu anhu sannan kuma har yau baiwar ubangiji bata kare ba shehu kujanar radiyallahu anhu yana da magajin sirrinsa kuma shine ma'abucin faidarsa شيني مولانا أبو إسحاق غوث الزمان وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله نياس رضي الله تبارك وتعالى عنه wanda shi ne ma'abucin faiza shehu tijjani radiyallahu anhu yana bayani a kan shi ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu sai Allah kuma ya sanya mu cikin almajiran shehu ibrahim radiyallahu anhu wanda zama almajirin shi Ibrahim alkhairi ne babba ya wadatar da kai ga barin dukkan rame da nema da kalin dukkan wani matsayi yau ka tabbata almajirin shi Ibrahim radiyallahu anhu wanda shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu in ya buya ta jikin almajiransa kake gane wane ne shi Ibrahim ta cikin almajiransa kake gane waye shi Ibrahim in ka shiga duniya ka watsu a cikin birane ka watsu a cikin ƙasa kana neman su wane ne malaman ƙasar bincikenka zai gano ma malaman ƙasar su ne almajiran shi Ibrahim in baka san ko ina ba in ka tafi Kano a Najeriya ka tafi Kano za ka bincika ka ga wane ne malaman kano sai ce su maulana shehu abubakar atiku maulana shehu sani kafanga maulana shehu ahmad tijani zangon bare bare maulana shehu usman al-kalansawi maulana ga sunan ga sunan dai turki waɗanda da ka haɗa lissafin su su ne ake ciwo malaman kano in ka gangaro ka tafi mai duguri ka taho zaria ka taho duk inda za ka bi a ƙasar nan gabaki ɗaya za ka isko malaman ƙasar su ne almajirin shi Umaru. Rabbi Allah ta baraka wa ta'ala nu. Saboda haka wannan ya ishe ka ka san wane ne shi Umaru. Waliyan da suka ƙare cikin sha'anin Allah ilimi na zahiri sun san shi ilimi na zahiri sun san shi na baɗinin ma sun san shi kuma ilimin ya san sun san shi to su ne mafiyan shi Ibrahim wato su kira shi Ibrahim ta kuma saboda haka wannan baiwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ba ta da iyaka wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala ba za mu lissafe su ba alhamdulillah muna gode ma Allah da ya bamu wannan dama ta haɗuwa mai girma haɗuwa ta Allah an haɗu domin zikirin Allah kuma a tattauna cikin babban bawan Allah jagora cikin hadara ta Allah shine mulan mu shehu islami wa sa'adatul anami الشيخ إبراهيم الياس رضي الله تبارك وتعالى عنه رجع جما من الله صلى الله عليه وسلم wannan munasaba girman ta ya isa cewa an taru ba don komi ba sai don zikirin Allah a mutum Allah wannan fa haduwa tamu ita ce haduwar da watan Allah tabaraka wa ta'ala yake alfahari a cikin jama'ar mala'iku ita ce yau Allah ya haɗa mu a wannan gari mai albarka shine garin Kamba garin masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan jiha mai albarka a wannan babban zawiya ta Maulana Sheikh Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda alkhairi ne babba wannan taro namu in ka kalle shi a matsayin taron zikiri shi ne taron da Allah tabaraka wa ta'ala yake alfahari a cikin mala'iku. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗan cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'in ko khairin min duk wanda ya ambace ni ni da shi zan ambace shi watanni da shi wanda ya ambace ni cikin taro zan ambace shi cikin taron da ya kira shi don haka wannan taro ne mai albarka taro ne wanda Allah ke alfahari a cikin mala'iku ku diba ku gani mutane ne daban-daban babu abin da ya haɗa su sai Allah daga ƙabilu daban-daban sun fito daga wurare daban-daban amma Allah ne ya haɗa su don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke alfahari da irin wannan taro shi zikirin Allah ‘yan uwa watan abu ne wanda yake girmansa da darajarsa ta isa alkur'ani in yana bayanin zikiri ta huskoki daban-daban daban-daban kamar yadda shugaba mai girma mai wannan gabatarwa yake magana babu inda Allah ya ce a zikiri kaɗan a'a duk inda Allah ya ce a zikiri zikiri mai yawa yake cewa a yi shi zikiri kaɗan ma in ka ji Allah ya ambace shi to sai da ta fuskar zargi ma'ana masu yin zikirin kaɗan sai Allah ya zarge su ce wala ya kurna ma illa qalila ai ba su ambata Allah sai kaɗan munafiki kaga yin zikiri kaɗan sifa sai ta munafikai wala ya kurna ma illa qalila amma kan mu'minai su kan kiran da Allah ke musu ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira وسبحوه بكرة وعسيلا يا كما في إيماني كاتما في إيماني يا كما في إيماني في ذكر ألا ذكري من يوى ذكري من يوى sannan wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala zai ambaci zikiri da ambaton daraja da sakamakon da Allah ya tanada wa masu zikiri in ya ambaci zikiri yace innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات har ya kora darajoji ne da maratibu har a kai wa zakirin Allah kabiran wa zakirat sai ce a adda Allah lahum magfiratan wa ajran azima Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masu zikiri maza da masu musulmi maza da musulmi mata mu'minai maza mu'minai mata masu da'a maza masu da'a mata masu yawan azumi maza masu yawan azumi ma har ya kai masu ambaton Allah maza da masu ambaton Allah mata sai sai a'adda Allah lahum maghfiratan Allah ya tanadin musu wata irin gafara wa ajran azima da wani irin sakamako mai girma kaga nan ambaton Allah watan zikirin Allah ta ambaton sakamakon da Allah tabaraka wa ta'ala watan ya tanada ma masu zikiri wani wuri kuma matsayin su masu zikirin darajar su da matsayin su a wajen Allah يكي جاء الله تبارك وتعالى إلى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سنجد إن في خلق السماوات والأرض cikin halittar sammai da ƙasai da sassaɓawan dare da yini wannan aya ce ga waɗanda suke ma'abuta ƙwayar hankali kamar an tambayi Allah tabaraka wa ta'ala su wane ne ulul albabi ma'abuta ƙwayar hankali sai ce allazi ne yakunu Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne waɗannan da suke ambatan Allah a tsaye su ambaci Allah a zaune, su ambaci Allah a cikin gine, su ambaci Allah a rigingine, a cikin dukkan halayensu gaba ɗai ambatan Allah suke yi. Don haka, zikirin Allah abu ne wanda yake ya zarta dukkan ibada, Allah ne ya faɗi haka. Utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Allah tabaraka wata'ala yana cewa zikirin Allah ya fi girma zikirin Allah ya fi dukkan ibada saboda kasancewarsa shine ruhin dukkan ibada zikirin Allah abin da ya haɗa mu a wannan munasaba wadda tagwayen munasabobi ne tagwayen munasabobi ne zikirin Allah da kuma ambaton wani abu daga ma'asir درجة جم ولم شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم النياس رضي الله تبارك وتعالى عنه شي ذكري تميد نشي واتم مغنا إيسوني شي ne ruhin dukkan ibada kowace ibada in ka ji Allah ya ambace ta sai ka ji ya ce ya ambaci ya shar'anta ta dan ayi zikiri ba sallah ita ce azumul ibadati ba to in Allah ya ambace sallah sai ce wa aqimis salata li dhikri وأقم الصلاة لذكري فأين صلى سبود أربتنا سبود أربتنا كاجا إذا كنت صلى سر تذكر الله هكذا ما أيكم هجي أيكم أيكم هجي قبائي شيما ثورة شهر الإسلامي قبائي النبي عليه الصلاة والسلام ينا سوى وما شرع الطواف ورمي الجمال والوقوف بعرفه والسعي بين الصفا والمروة إلا لإقامة ذكر الله واتن أيكم هدي قبائل ألا في شرعا تاشب سيدا أمة الله شي كان شي دوافي ألا في شرعا تاشب سيدا أمة الله كاسن دك دوافي قبائل الله زي أكي أمته إن كجي سعي دك سعي قبائل الله أكي أمته إن كجي سعيهم أرفع الله أكي أمته إن كذو وجن جيفا الله أكي أمته duka shahar islami gaba ɗai ba a shar'anta su da sai don zikirin Allah. Don haka ma zikirin Allah ya zama mabuɗi na dukkan ibada kuma ya zama abin rufewa na dukkan ibada ga baki ɗaya cewa dukkan ibada in an ƙare ta sai Allah ta baraka wata ala ce a abuci Allah a yi zikirin Allah mana shi ne katama zikirin Allah shi ne katama in an ƙare sallah sai Allah ta baraka wata ala ce فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا قال لكم تفلحون إذا أن قاري صلى الجمعة watan kowa ya koma wajen neman abinci amma fa kar ku mance da zikirin Allah kar ku manta da zikirin Allah ku ambaci Allah zikiri mai yawa haka ma iya kare azumi Ramadana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku yi lissafin watan Ramadana in kuka cika shi to shi ma ku zikiri wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum in kun kare azumi to shi kenan ku gode ma Allah da ambaton Allah kaji an kare azumi yan kare aikin haji nan ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku ta zikirin Allah fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum au ashadda fikra in kun kare ayyukan haji gaba dai abinda a hataman aikin shine zikirin Allah fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrukum aba'akum au ashadda fikra saboda haka shi zikirin Allah gaba dai magana isu ne na dukkan ibada ya ishi girman zikiri abin da ya hada mu a yau cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana alfahari ya zauna cikin mu dinnan cikin mu dinnan zama cikin mu dinnan manzon Allah ya ce ya fi mai duniya da abin da ke cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala an aquda ma'a qawli yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salati al-fajr ila tulu'i ash-shamsi ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams in zanna tare da masu zikirin Allah bayan sallar asuba kafin rana har rana ta fito na fi son wannan zaman da masu zikirin Allah watan daga bayan sallar asuba har rana ta fito ko minti talatin ne ko minti arba'in ne ko awa guda ne manzo Allah sallallahu alaihi yace na fi son wannan zaman bisa ga dukkan abin da rana za ta fito ta haska ko menene sannan kuma yake alaihi salatu wassalam wala na kuna ma qawmin yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salati al-'asr ila ghurub ash-shams ahabbu ilayya mimma qara'at alayhi ash-shams in zanna cikin masu zikirin Allah bayan sallar la'asar har rana ta fadi irin zikirin da kuke na juma'a manzo Allah sallallahu alaihi yace wannan ya fi man duniya da abin da ke cikin ta kaga manzon Allah na cewa ya zauna cikin mu irin taron nan namu haka ya fi mai duniya da abin da ke cikin ai dole mu gode ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa har wa yau yana cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum hadith imam ahmad ne a cikin musnad yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal fidda wa an talqaw aduwakum فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل annabi sallallahu alaihi wasallam yace bana ba ku labarin abin da yake mafi doki ba a cikin dukkan ayyukan ku ya fi girma ya fi ɗaukaka daraja ya fi yanzu yanzu ya ɗaukaka darajar ku kai ya fi ku je ku yi sadaka da dinari da azurfa kai ya su ku ɗauki takobi ku je ku yaƙi ku kashe a kashe ku. Sahabbai suka ce ya Rasulallah menene wannan? Kuma za ka ya Rasulallah. Ya Rasulallah wannan abin menene wanda ke da wannan tsarin daraja? Manzo Allah ya ce zikirullahi azza wa jalla. Ambaton Allah mai girma da buwaya. Kaga wannan shine wala zikirullahi akbar. Shine manzo Allah ke cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum وارفعها في درجاتكم وخير لكم من عطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل وأن شين ذكر الله درجة ذكري باس بإياك وأن شين تارن ذكري شين تارن شوغبان ذاكرين شين نونا مشروع الإسلامي abin da ya taho ya shaddada ya ce laqantu alafan walan tuhadda kalimatat tauhidi ba ta tuhadda shehu bin mahalu waɗanda ya laƙana ma kalmar la ilaha illallah ba su santa ba ba su da iyaka ba su da alaƙa da ita amma shehu ya ba su la ilaha illallah suka kama har suka hasaru da Allah a dare ɗaya ko a yini ɗaya shehu radiyallahu anhu ya musuluntar da mutum dubu hudu garin gaba ɗaya tun daga sarkin garin har talakawarsa gaba ɗaya suka karbi kalmar la ilaha illallah ita ce mafi fice kalma dina sannan waɗanda kuma shehu radiyallahu anhu ya rena dama can akan kalmar tauhidin suke amma shehu ya ba su ta daban ɗin nan wadda manzon Allah ya ba sayyidina Ali abu sayyidina Ali shi tun da yake karram Allah wajahu wa rabi anhu bai taɓa bautar wani Allah ba sai na ali karram Allah wajahu wa rabi anhu amma kuma da manzon Allah Allah ya aiko shi ya isar da sako sayyidina ali ne farkon wanda ya mutu to sannan bayan an yi shekaru sayyidina ali yana cikin musulunci amma sai gashi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dullani ala aqrabi turki ila Allah ka shiryatar da ni ya Rasulullahi zuwa wata hanya mafi sauri yanzu yanzu sadarwa zuwa ga Allah. Sadarwa zuwa ga Allah. Don mu san girman kalmar la ilaha illallah wadda ita ce shehu ya kara da duniya yana tallata ya kara da duniya yana dasa ta cikin zukatan bayin Allah ya karkaɗe shirka ƙarama da matsakaiciya da babba gabaki ɗaya karkaɗe su daga zukata ya dasa tauhidi da taƙaita Allah shi ne wani mushon islami wata arzikin alana wannan sai maza Allah sallallahu yake ce masa tana Ali alaikar zikirillah na umurce ka da ambaton Allah to anan ne sai sai na alaikar ai kuma na zikirin Allah ya rasulullahi ni ina so a bani wani na daban ke bantacce na daban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Ali ka sani da za a ɗora la ilaha illallah a hannun ma'auni a ɗora halitta gaba ɗaya a hannun ma'auni la ilaha illallah sai karin jaye halitta gaba ɗaya don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi yake ce masa idan Ali bin Sayyidin ka yarin tsaye da yake zan faɗi kalmar la ilaha illallah watan ka faɗa sau uku ina faɗa sau uku da murya da ƙarfi kana ji kai ma za ka faɗa sau uku da murya da ƙarfi ina ji to ka ji asalin alaƙana wuridi ga mai karɓar wuridi wannan Allah ne ya laƙana masa idan Ali tare da sayyidina ali shi cikin la ilaha illallah bai tashi amma ka ga wannan la ilaha illallah ta daban ce ta daban ce don haka shehu radiyallahu anhu yana da ta gama gare mu wanda ya shigar da miliyoyin mutane musulunci da wannan la ilaha illallah sannan yana da ta daban irin wanda manzo Allah ya lakana wa sayyidina ali ya kuma lakana ma almajiransa wannan la ilaha illallah din saboda haka shehu islami wasa'adatul anami bayani akan shehu abu ne wanda yake mai faɗi kuma abu ne wanda yake mai wuyar bayani in dai irin shekani wannan abba ibnu kulba yana cewa ya kasa yadda zai yi ta'arifin shehu ibrahim ya kasa yadda zai yi ta'arifin shehu ibrahim irin su shekani wannan abba irin su shehu Muhammad al-Bashiri irin su irin su in an ce su yi bayani akan shehu Ibrahim sai ka ya ce aina abda na rasa ina ma zan samu bayani kan shehu na rasa ina ma zan samu saboda daji ne iyakar ganin ka kuma an ce aita a rikinsa saboda haka magana ce wacce take da wuyar gaske shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ya san a halitta Allah shi kadai ya san ta halitta shi Ibrahim Shehu Tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu shi kadai ya san haƙiƙanin Shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu duka ana kwatance ne ana ishara ne ana misali ne amma gano haƙiƙar Shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu abu ne wanda yake mai wuyar gaske shi amfanin zance ana zance da abin da ake kamawa ana zance irin zancen da kwakwalwa da hankali ke kamawa saboda haka zan so bayani na a cikin shehu yan mintocin da muke da su watan a cikin abin da za mu fahimta musamman abin da shugaba mai girma mai gabatar wannan Allah saka masa da alkhairi yace alaƙa shehu Ibrahim radiyallahu anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai kai wannan alaƙa girman ta ya isa girman ta ya isa alaƙa ce ta soyayya a takaitan takaitawa alaƙa ce ta soyayya alaƙa ce ta biyayya alaƙa ce ta ƙarewa cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alaƙa ce ta girmamawa alaƙa ce ta jin nauyi alaƙa ce ta karewar tabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wannan ita ce bayanin alaƙa shehu Ibrahim da Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wani ne muka ji kuma muka yi ta ji shehu Ibrahim radiyallahu anhu magajin manzon Allah ne ma'ana warisin manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dan haka ba mamaki watan in an ji darajojin shehu ibrahim a fadar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa a fadar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a takaitar takaitawa shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu watan shine wanda allah ya kawo ne masala mana karantarwa da koyarwa irin su sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya in ka kalli shehu ibrahim radiyallahu anhu zai karantar da kai wane ne zai biya rasulullah roƙinsa shirinsa maganarsa umarninsa haninsa komi nashi abin da yake karantarwa sai biya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da haka dukkan abin da shehu ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shehu ya ce ina nan a kai in ka ɗauko tun daga tauhidi abinda Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi da shi an ubudullaha ku bauta ma Allah shi kadai wahdahu la sharika la ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai gida da abokin tarayya wannan abinda Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da tauhidi to abin da shehu radiyallahu anhu yake faɗa a matsayinsa na magajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bagen tauhidi يجدنا نوحد مولانا بأحمد نؤمن وبالرسل والأملاك وهو المهيمن أفجن توحيدي شيخ نوحد مولانا منا دين فأبنجد وحده لا شريك له أي كم أي ما شيخ mai alaƙa da shehu ma ya yi baibai da shirka ko ka ɗan ba shi ba shirka za ka yi cewa wa'azdaru asba'i bari domin shirki ai karamin karamin madina ya nisanta daga shirka za ka ke cewa mashidu maulana bi ahmad ru'minu wa bil rusli wal amlaki wa al-mu'minu ga aqidar mu in ji shi Ibrahim radiyallahu anhu ita ce aqidar mu ga Allah yace tsayin ta Allah bi ahmad ru'minu mun ba da gaskiya ga annabi Ahmad al-Mustafa Bushra sallallahu alaihi wasallam malam Ahmadu shi ne wanda ya fi kowa gode ma Allah amma Allah ya fi kowa gode ma Allah halitta da haka ya ce ruhidu mulana bi ahmad al-mu'minu wa bi rusul wal amlaki wa huwa al-muhaymin kuma mun yi imani da mala'ikun Allah mun yi imani da manzannin Allah kaga shugabani yana ta faɗin wata rukunin imani imani da Allah imani da manzon Allah da annabawan Allah manzannin Allah mala'ikun Allah shi ne shawar da Allah ne ke faɗa wani wuri kuma sai ka jena wa ashhadu anna Allah ta rabba ghayruhu wa qad ballaga al-hadi alladhi anzala al-malak haqiqa mun shaida mun ba da gaskiya ga Allah cewa Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya muna shaida wa duniya kadai tawon mu ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ma yi wa Allah shirka ko kaɗan abin da shi wurin Allah ba mai karanta kenan in ka in ka bar nan bayanin sa karantawar sa a tauhidi in ka wuce a cikin rukunin musulunci babu kamar sallah bayan tauhidi babu kamar sallah sai ka ji shehu na faɗan cewa muna tsaye da sallah kuma irin yadda manzon Allah ya tsaye da sallah musalli musalli muna sallah yace ka ai ma da kama kana nabiyu musalli yadda manzo Allah sallallahu yake sallah haka muke sallah kaza manzo Allah sallallahu yake sallu da ma aiku ne ku sallah ku sallah da kuma ina yin sallah zaka shehu yace yadda manzon Allah yake sallah muke sallah ba wai muna sallar kawai ba a yadda manzon Allah ya karanta ka ji alaƙa shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala da manzon Allah a wajen sallah don haka littafi sukutum tun daga farkon shi har ƙarshen shi ne shahi wajen ɗari da tamanin shehu ya yi rafin malami an marrafa a waƙa zaɓa ikita da abin domin ya tabbatar da sunan manzon Allah ya manzon Allah ke sallah da manzon ke sallah sannan shehu ya karantar da yadda manzon Allah ke sallah tun daga farko har ƙarshe karantar da duniya ga yadda manzana ke fara da littafi ɗaya shi ne rasul manami kuma a cikin littafin bayan ya karantar shehu ya ce ku kalle ni ku karanci yadda manzon Allah yake sallah ba lokacin shehu ya tashi ya miƙe tsaye ya fuskanci alƙibla ana ɗaukar shi hoto ga yadda manzon Allah ke kabbara harra ga yadda manzon Allah yake watan a tsayuwa ga yadda manzon Allah ke kabbu ga yadda manzon Allah ke tsayuwa ga yadda yake karatu ga yadda yake rukuku ga yadda yake ɗaukakowa ga yadda yake sujada shehu na karantar da yadda manzon Allah ke zama kaji wannan shi ne aikin manzon shi ne aikin shehu radiyallahu anhu yake nasumu kama samun nabiyyu na qabla yace muna azumi kamar yadda annabawa suke azumi gabaninmu gabaninmu annabawa suna azumi kutuba alaikum siyam kuma kutuba alladina min qablikum sannan kuma na hujju ka hajjin hajjin mutabbai muna hajji irin hajjin ba hashimin dangi sunna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da ka dai duka shaharul islami shehu na karantar da su على يكرم تتهلت على قصد سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة إذا مكته منك على الشيء رضي الله عنه ده منزل الله على أكيد سوريا تزام كما جمع لمن سيرة ni ake ce soyayya ta nan za mu riƙa samun tafsiri da bayanin shehu ibrahim alaƙarsa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta soyayya ne wasu suka ce abinda ake ce mu soyayya kamar da imamu al-qadi ya ne kawo cikin ashifa ta'arifin malamai wasu suka ce abinda an soyayya mutaba'a koyi ji shi ake ce ma soyayya to in kujera ce shehu ibrahim radiyallahu anhu ya hauta ya dare daram dam in dai cikin bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu anhu yace ba za ka taɓa samu rana kauce daga tafarkin da na Allah da ta wa'inda suka fassara abin da ake ce mu soyayya kamar yadda su gano tauri ya ce watakila masu wannan tarihin sun hararo faɗar Allah ne tabaraka wa ta'ala cewa kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka faɗa musu ya Rasulullah idan dai daga gaske kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku ku ni sai Allah ya so ku sai wasu suka ce ai ma'anan soyayya biyayya bi to anan fagen in ka samu shi Ibrahim alan ya isa misali ga duk duniya irin yadda ya dace a bin Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yake cewa idan sara khairun nasi sirtu ra'ahu wa in halla yawman fa muslimu bi'ita wa kana ilahi nafsi yadhhar la ura أميل إلى ما ليس في الشرب جاهزا shehu radiyallahu ya ce aini Allah ya tsare ni ya kiyaye ni ya man komai ba a taɓa gani na na kauce ga barin tafarkin manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace idza sara khayrun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal musiru ba'idu idan manzon Allah ya sa kai yana tafiya duk inda ya daga kasa ne muke ajiya inda shehu radiyallahu anhu in kuma ya dakata da tafiyar shehu ya ce ba masiru ba ido wata maganar tafiya kuma sai ba ta gani ba maganar tafiya kenan in maza Allah ya tsaya na tsaya in ya ta in ya wuce na wuce haka yake tsakanin sa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka yake cewa nafa'anni al-ashrara طاح وساق لي رجال التقى والرشد والعلم والخلق yace Allah tabaraka wa ta'ala ya kore dukkan ashararai ga bari na da shi radiyallahu anhu to su wane ne mutanansa su wane ne mazajen sa yace wa zaqalin shalat tuqa mazajen tsoron Allah su ne Allah ya koro mani sannan wal ilmi mazajen ilimi bujumai na ilimi bujumai na ilimi wanda duk inda ka tafi inda ka tafi yanzu ka tafi zariya misali الشيخ الهدى رضي الله عنه شهرة القادر رضي الله عنه كاسنا a ce waɗannan su ne almajiran shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu to ya isa ka san lalle abin da yake cewa wa saqali rijalat tuqa domin in ana suwa ne masu tsoron Allah ba ka da waɗanda za ka lissafa ka nuna ba su ba suwa ne ne malamai sun tumbatsa cikin ilimi ba ka da waɗanda za ka ce ga su in ba su ba suwa ne ne ake kallo a shirye zuwa Allah da aikinsu da maganganunsu da kawaicinsu in a su ba to su ne mazajen da shi ba ne ke kyautar ɗanin zalatuka a duk inda Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora kafa nan shi ruwa ne ke yake mayarwa. Za ka yake so an na hajji khairin halki zasu ahidu. Ya ce ba a taɓa gani na na bauɗe ba. Gabarin safarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza hada an nahji rasuli fa innani ala nahjihi ra'istu fa huwa hamidu. Yace in wani ya kauce gabarin safarkin manzo Allah to can ne ta tafiya mu kan muna kan tafarkin manzon Allah in ji shiru fa hawa hamidu kuma yace tafarkin ya mana mun gamsu ko ba ranar canji ba ranar canji don haka biyayyar da shehu yake tsakaninsa da sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ta'if wata rana mun tafi kaula ko sai muka ziyarci maulana imamu imamu hasan radiyallahu ta'ala anhu da muka ziyarce shi na ibn hayatu to shine yake mana majalisi daga cikin majalisin da yake mana yace tsananin riƙon shehu da sunnan manzon Allah a kan yaƙi su suka gani abin da suka gani yace ga wani rubutu nan ma yana yi insha Allah zai zama littafi ko zai fitar da shi amma kafin ya zama littafin sai yana faɗa mana daga misalan tsananin rikon shehu da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Jamal Abdul Nasir shine shugaban ƙasar Masar a lokacin shehu to ya aiko ma shehu wasiƙa to sai yace Hassan mana Imam Hassan kenan yace zo ka bashi amsa jikan shi ke sa ya ba watan sarki watan shugaban ƙasar watan misra ya ba shi amsa to a lokacin ne sai ya ce sai na rubuta amsa sai na kawo ma shi mai gani da ya gani ya ce tun daga sallamar da na yi tun daga ne shi ya fara cin gyara ya ce wannan sallama da kai ba ita ce ta inganta a sunan manzon Allah ba ya ce karatu ne muka yi ta yi cikin wannan wasiƙar da na rubuta mu Jamal Abdul Nasir ya ce yadda ka rubuta ɗin nan ba haka ya tabbata a sunan manzon Allah ba ga yadda ya dace ka rubuta don shi ne matabbaci a sunan manzon Allah. Wani haka ne ke faɗa mana wannan haka baka da baka kuka da shi Ibrahim wanda ya lamu kuma rikuta ta'ala ne. Saboda haka in ka ɗauka tsananin biyayya shi ne soyayya manzon Allah shi Ibrahim wanda ya lamu bai da abun koyi in ba manzon In an ɗauka yawan ambato yawan ambato shi ne ake ce masoyayya. to nan ma shehu ibrahim radiyallahu anhu yayi zarra ba wanda ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yabo ba wanda ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da salati irin manzo irin shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala dan haka zaka ji yana yawan maimaita alaihi salatu llahi thumma salamuhu alayka salatu llahi thumma salamuhu sai ka ji ya ce ukarrir taslimal habibi balantuka kar ku yi mamaki ina ta alaihi salatu lahi kuma salamu in jero alaihi salatu lahi goma ko alaihi salatu lahi goma ya ce gardin alaihi salatu lahi mafi saboda haka yake maimaita shi kuka ruru taslimin habibi sanar kuma ina yawaita maimaita gaisuwa ga masoyi saboda jin daɗi da gardin gaisuwar saboda ambato in an ce abin da ake ce soyayya don wasu sun ce soyayya shi ne ka kore komi cikin zuciya sai masoyinka to nan ma shehu in ka taho ka san alaƙar sa da manzon Allah a wannan fagen sai ka ji ya ce ko wallahi ma fi qalbi hadd li ghayrihi fa ghayru rasulillah sai ku ta'ala yace da Allah na ranke kuma zuciyar nan wallahi ba son wani manzon Allah sai Allah cikin ka فوالله ما في القلب حظ لغيره fa ghayru rasulillahi laysa li ta'lama wani manzo Allah ka ba shi cikin zuciyar nan ya ta'lama don ka san haka abin da shi Ibrahim ke faɗa kenan wani wuri ka jena wa inna iltifatal qalbi waqtan li ghayrihi azabun shadidun lasu Allahu yahdithu kai zuciyar nan ta karkata zuwa wani manzon Allah kai azabun shadidu azaba ce mai radadi fa lastu ardahu ya hadithu kuma ba ma zan yadda ta faru ba ko kaɗan don haka zuciyar ciwo bayan kullum tana tare da manzon Allah kullum tana tare da manzon Allah don haka yace da yawa za ka gani gani cikin mutane za ka ɗauka ka gani amma ina ba ni ba ne na kwakwa cikin manzon Allah tarani wa inni za'ibun fi hadira wa ba ta lisanin ma cikin sai yace za ka gani gani ka gani hadiran amma wa inni za'ibun fihi na fa ku cikin manzo Allah zuciya ba ta tana wajen manzo Allah gangan ciki ne kake gani ba shi Ibrahim ne kake gani ba ina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa ba ta lisanin ma cikin musudu wasu abubuwan ba abin da kirazan nan suka boye ya fi karfin baki ya faɗa baki ne ya faɗi ko kana don haka in ana maganar zuciya watan ta karkaɗe komai gabarin komai in ba maza Allah shi ne soyayya to wannan shi ne sannan kuma in an ɗauka isarul mahbuba domin daga cikin ta'arifatu na mahabba an ce zaɓin masoyi ka zaɓi masoyi akan kowa akan kori akan kowa akan komi shi ne soyayya to nan ma in ka tsaro shi Ibrahim an kai ƙarshe don za ka je na cewa fa asartu hubbal Mustafa duna ghairihi wala ummakum subin wala karara na ga dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asartu hubbal Mustafa duna ghairihi duk abin da ba manzon Allah ba na zaɓi manzon Allah a kan abin kome ne to ƙananan yara suna da shiga garai ‘ya'ya na da shiga garai sai ce wani umma kulkumi bayan kayan rarrabu ana wata hikaya aka ce cewa wata rana shehu yana wannan sadarin baitin nan yana ba a sarki hubban mustafa ko a sarki hubban mustafa duna gairihi ba a sarki hubban mustafa duna gairihi na zaɓi son manzon Allah duna gairihi koma bayan waninsa sai ‘ya'yansu sai da Maryam da sai da Umu Kulfu sai suka taho suna cewa shehu yanzu ka fi son manzon Allah a bisa komi sai suka zo da kokon zuma sun san shehu na son zuma yana son zuma sai suka ce hadda zuman nan saboda suna wasa da shehu hadda zuman nan ka fi son manzon Allah bisa gare ta sai shehu ce walau umma kulfumin walau kana maryama ai ba zuma ba ko waɗanda suka zo da zuman na fi son manzon Allah da su wai su masu magana to ya fi son manzon Allah da su shine hakikalin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta aqula ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa ma ta'lamun ba haka shehu yace fa afarta bi Mustafa dun ghairihi wal ummu kulsum walau kana har wa yau dai a wajen isai zaɓin manzon Allah akan kowa akan komai da haka na shehu duk wanda yake na shehu ne wallahi za ka ga narkewar ka cikin manzon Allah za ka za ka gaba ranar da za ka ga almajiran shehu ran sun gwamno ne rabiul awwal ya kare su ce su ne bai kare ba ya kare su ce bai kare ba rabiul sani ya shigo su ce har yanzu rabiul awwal ne ne saboda shauƙin su a manzon Allah wanda suka gada daga shehu Ibrahim na jiki da tsoka yana nan tare da su don haka sai su ce kullum ranar maulidi ne kullum ranar maulidi manzo Allah ne don haka shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala ne sai ka ya ce ala fashhadu anni uhibbu muhammadan wa abghadu kufranan kanarin talahhabu ahabbu ilayya min walidi wa walidi wa nafsi وما و و و ونفسي واهلي بل هما لي في الصبر شو يجي الا فاشهدوا حقيقة الدنيا تشهد أني أحب محمدا إلى سنة زمانه إن شاء الله ce yana son manzo Allah sai ya yi shela ya ce duk duniya ta sani ina sanar da mutum da aljan da karami da babba baƙar fata da farar fata inni uhibbu muhammad ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa abgadu kufranan kanarin talaffatu yace ina kin kafirci kamar yadda yake kin wuta mai haɓarɓata yace to yaya awan son kada manzon Allah yake yake a habbu ilayya min walidu na fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ɗana wa walidi na fi son manzon Allah fiye da mahaifina wa nafsi na fi son manzon Allah fiye da rayuwata wa ahali na fi son manzon Allah fiye da ahalina iyalena yace bal hamali sayuhsabu ita ma dukiya ta sata cikin lissafi na fi son manzon Allah da ita haka shehu yace kuma wannan magana da shehu ke yi wallahi duk wanda ya rayu da shehu ya ga abun zahiri ba magana ba ce ta fatar baki fi'ilan wa qalan wa hala a aikace ya nuna ya fi son manzon Allah sai da kuma a zance ya nuna ya fito manzon Allah fiye da komi halinsa ya nuna ya fito manzon Allah fiye da kowa fiye da komi yace habbu ilayhi min walidi wa walidi wa nafsi wa ahli bal hamali fi husabu yace ina son annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam soyayya da tun ban san me ake cewa soyayya ba nake son manzon da ka alaƙarsa da manzana da nace in lokaci ya ƙure maka alaƙar kada alaƙar shawar ra'ar rajin lahun da maza Allah wa jirin alaƙa ce ko ka ce ko alaƙar soyayya alaƙar soyayya ce wannan da maza Allah ya tarbiyyantar da su sai na abubakar su sai na umaru su sai na usmanu su sai na ali da sauran sahabbai فظل ناتم سيدنا عمر لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جمعه سيدنا عمر الخطاب يا شيء وظل لمظل وكان يريك وحنين شكرا كثيرا إذا إيه شكرا كثيرا سيدنا عمر هنا فقال وسمى بالغنم من سيدنا كيشي يا رسول الله والله لا تسون كفية جمعتنا أجاعنا دقيقنا دقوني in ba rayuwa ta take tsakanin hakar kamina ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina ai akwai aiki ya umaru yace na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ni annabi ne lan yu'mina ahadukum ɗayan ku bai da imani ko ɗayan ku imanin shi bai cika sai ya fi so na fiye da rayuwarsa da ke tsakanin haƙarƙarinsa. take sai na umar an tsakani ya samu taraki a cikin son manzo Allah sai ga shi na cewa na rantse da ubangijin da ya saukar da alkur'ani gare ka ya rasulullah wallazi anzala alayka alkitaba la anta ahabbu ilayya min nafsihi bayna jambayya na rantse da ubangijin da ya saukar da alkur'ani gare ka kai na fi so fiye da rayuwata da ke tsakanin haƙar ƙarina sai sai manzo Allah ya ce al'ana ya Umar al'ana ya Umar wannan training da irin su sai da Umar suka samu wanda manzon Allah ke jarraba imani jarraba soyayya su da shi yana cewa yanzu kan imanin ka yayi geji yanzu kan soyayyar ka ta yi geji saboda haka watan a a irin soyayyar da shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya tarbiyyantu kuma ya tarbiyyantar da al'umma a kai bayani a kan shobahin da yake da aka ce a yi alaƙarsa da fi na rasulullahi sallallahu ta'ala da sallam shehu duk abin da ke da alaƙa da manzon Allah shehu ya narke ya ƙare cikin son manzon Madina ya ce ina son Madina saboda manzon Allah itacen Madina dajin madina karkaran madina da, da dukkan gabaki ɗaya da duwatsu da ke cikin madina ya ce ce ina son su saboda son mauran Allah in ka je yana lelen uhudu da sauran irin waɗannan wuraren saboda ne saboda alaƙa su da mauran Allah uhudu na da alaƙa da mauran Allah da aka shi ke cewa ina ma ya zama ƙurar takalmin sai na rasulullah wale ki a kuru yawma turbata na ayyuka in zama ƙasar turbaya ko turbaya ƙasar takalmin na rasulullah kai in zama ruwan da mazan Allah zai sha sururu rufe cikin makogoronsa ina ma ni ne ina ma to kuma samu wannan mashawaki to ina in zama hamila ka'atin bil bashiril munawwari in zama ni ne dan daukar kofin sha ko ko a a gidauniyar da maza Allah ke shan ruwa famanan ni ke daukar ta duk inda ba ina ma ni ne haka kai da na samu da na samu da bukatar tabiya tare da karewar shehu radiyallahu anhu a cikin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sallam da zaman yawa ana ce man lokaci yayi to kamar da yana faɗa dai abin da su shakani manna abba irin su watan shehu muhammad al-mushri irin su irin su wanda ba su da iyaka suna watan kasa bayani akan wane ne shi Ibrahim rabbi Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba duka bangaren shehu ta abinda kwakwalwan mu kwakwalen mu da hankalin mu na kowa da kowa da abi da hannu da ya kama wancan watan abinda ba kowa zai kama ba shi wannan wani ko kuma shi ma ba bai saboda haka shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu domin ya dora mu akan wannan tafarki na sayyidina Rasulullah wanda tafarki mu Allah shi ya ce shi ne tafarki huwa al-hadi hadi al-mustafa wa siwahu hawa al-wadana la taqdiru shirya manzo Allah yake ce shirya an gishi yake don haka ga ga ga tanan ka hau ayana su حج الهدلة وقفوا محمدا وإلا تروا انتهى الجبراني باك يا كوتاني والله قوة إيه كاكاتي وفي تفكر من الله تفكر من الله شيء القرآن للسنة ما يتفر الله تعالى فسنة تفكر من الله القرآن للسنة القرآن للسنة إنت وإلا إن بهك بتروني الدهر جد براني ذاك بني إنا من برن برن دبرنتا ga duk wanda yake ba ruwansa da duk farkin mai Allah shi zuce ni ma ba ruwana da shi saboda haka wannan shi ne shogo gano radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ko ni ya shi a tsare da ka yan uwa kada mu zama kara zube wanda ba mu da tsari shogo gano radiyallahu anhu tsarin shi ya isa a kowane fage a kowane fage za ka ga shogo yana da tsari a fagen ilimi tanadi shi Ibrahim a kan ilimi da muhimmanta ilimi da ba ilimi gata za ka yanzu duk waɗannan abubuwa a mai da su baya to akwai sake cikin shi Ibrahim da Allah ta baraka ta alalu muna fatan ubangiji Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin mu da mushuru islamu wa sa'adatul anami Allah ya tabbatar da mu cikakku almajirai mabiya masoyin shi Ibrahim radiyallahu anhu wallahi ka zan masoyin shi Ibrahim ya ishe ka arziki duniya da lafiya ka zama masoyin shi Ibrahim ya ishe ka arziki duniya da lafiya za ka mana tun Allah ya mana wannan arziki mu rayu muna masoya shi Ibrahim mu mutu muna masoya shi Ibrahim mu tashi cikin tutar masoya shi Ibrahim domin duk masoyin shi Ibrahim ko da zai bude ido ba inda zai tsinci kan shi bai fada Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam na fatan Allah ya karba mana waɗanda suka shirya wannan zama Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi ɗan uwa waɗanda suka ba da gudunmawa a cikin tabbatar wannan zama da ƴan uwa da suka halarta na kusa da nesa shugabanni masu daraja masu girma manyan malamai da suka zo da kusa da nesa Allah ta samu kowa da alkhairi ubangiji Allah kara mana san shi Ibrahim Allah kara mana san shi Tijani radiyallahu tabaraka ta'ala anhuma Allah kara mana san shugaba da gaba sayyidina Maulana Rasulullah